الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المسلمين
نعم أرائمون يرحمه الرحمن تبارك وتعالى يرحم الكون يرحمكم من في السماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الأسلام والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا تقولوا بكل صراط تعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين أيوة من أقول الله سبحانه وتعالى ya sake dawo daga wannan masjidi da muke karanta wasu ayoyin Qur'ani mai girma da yau muna rana ta biyar ga wata na Ramadana hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu daya dari hudu da arba'in da hudu wanda ya zama daidai da ashirin da bakwai ga watan uku miladiyar Annabi Isa alaihi salam dubu da ashirin da uku da za ku tashi akan wannan aya inda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akan annabi shu'aibu alaihi salam da ɗaya daga cikin garuruwan da aka haifo shi da garin madiyana na ba kwanan jiya to da haka daga cikin abin da annabi a annabi shu'aibu ya gaya mutanen sai ke sai musu wala ta kudu da kullum siratin kada ku dinga zama a dukkan hanya a gefen hanya ma'ana tuɗi nuna kuna kuyiwa mutane ba su narko ma'ana kawai kunan nasa kuna ba su horo da aka ziyari da kafan tufansu awil masjidin ko kuma yin musu fashi domin yana daga cikin aikin mutanen annabi shu'aibu sun zauna a gefen hanya suna tsoron da mutane suna cutar da mutane har ma suna musu kwace domin zama a gefen hanya irin kan ainihin a zaman majalisa da ake faɗa ma'ana mummunan abu ne sai dai idan an ba da haƙƙinsa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum wal julus ala turqani na hada ku na na hale ku na hale ku da zama akan ainihin gefen hanya kuna zama a gefen hanya saboda jiya da sharuka daban-daban na farko dai an ce karka yi mutum kallo ma ko da zazzin tuki ne kallon da zai da shi idan kana zaune a irin majalisar nan wani zai wuce kai masa mummunan kallo wata kila saboda mai saboda ma'ana babu fahimta tsakanin tsakanin sannan za ku ainihin dinga kallon al'auran mutane sannan za ku dinga cin naman mutane ana kirga ainihin kayan mutane ana kirga ainihin rayuwar mutane wane ya ji wane kaza wane ya ji wane kaza duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai saka ka ba saboda haka zaman majalisa mu na abu ne manzo Allah ya ce to na hade ku sahabbai da zaman majalisa amma naga kuna son zama a gefen hanya amma to ga haƙƙin zama in har ba za ku zauna ba in ya ga zan labudda sai kun yi zama a gefen hanya irin wannan zaman majalisar to ga ainihin ƙa'idoji na farko dai idan mutum ya bata ya tambaye ku ku nuna masa sai masa ga inda zai bi ga kwanan da zai bi ga gidan da yake nema ga inda yake nema haƙƙin hanya kenan na biyu ku amsa sallama idan mutum ya zo ya muku sallama kada daɗi ya muku daɗi kuna zaune kuna hira da junanku har ma ainihin ku tsaya ko sauraron sa ba za ku yi ba wannan ku tabbatar da kun yi wannan sannan kuma kun rinsa idanuwan ku gabarin duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta a gare sannan ku kare bakunan ku daga ainihin cin naman mutane irin wayannan sune hakkokin hanya in zama labur da kenan sai ake zama to su wayannan sune yan zaman majalisa su mutanen annabi shu'aibu alaihi salam amma su ba iya wannan kadai suka tsaya ba a'a har ma sukan kwace dukiyoyin mutane suna musu abin da ake kiransa ma'ana fashi saboda haka fashi mummunan abu ne ko da a shari'ar wuta addinin musulunci domin kiya daga cikin ka'ida na al-iraba shine ma'ana al-qatl shi wanda aka gan shi an kama shi yana wurin da yake kwace mutane kaya to hukuncin sa kisa ne saboda sata kalanta guda biyu ne akwai wanda ake ce masa al-sariqa ma'ana sata da ake ce masa sariqa ita akhdhu ma da ghayr kufiyatan ne ita shine sariqa ma'ana karban dukiyar wani amma a koye ka dauki dukiyar wani a koye ko a shiga gidansa a koye a dauka ko a ɗauka a cikin aljihunsa a ɓoye bai sani ba duk da yadda aka yi aka ɗauka a ɓoye wannan shi ne ainihin asulman da gairi kufetan kenan shi ne ake ce masa alsarika shi ne ke da hukuncin yanke hannu amma shi hiraba shi ne ainihin asulman da gairi bitta'addi kuma ainihin ya zama da cewa mutum ya karɓi dukiyar wani da yin ta'adda sannan kuma da haratan a bayyane kuru-kuru wannan shi ake ce masa aliraba ake ce masa fashi to wannan duk mai aikata irin wannan hukuncinsa shi ne in an kama shi in dai ba ta'iban ya zauke dawo ba to an kama shi a kashe shi wannan shi ne hukuncin almuhari biyu saboda duk mai kwatan dukiya da karfin karfin tuwo a gaban a gaban gidanka da karfinka to zai yi aiki da kowane irin makami wajen kashe mutum ko raunata mutum wajen kwatan wannan abu din da haka musulunci ya sa fa'idarsa shi wannan an kama shi in dai ba ta'iban ya zo ba hukuncin sa ba'ala shi ne ainihin hukuncin kisa to wannan shi ake cewa sa al-ghasb kenan al-muharibi idan ya wata sata ana kiranta al-sariqa wannan sata ita kuma ana kiranta al-ghasb malamai sun yi sabani a wajen shi al-ghasb nan da aka sai afdul mali al-mali ya kunshi abubuwa daban-daban na farko al-mali ya kunshi dukiya al-mali ya kunshi abinda ake amfani da shi al-mali ya kunshi amfanin kansa almalu kuma ya kunshi abin da yake al'aqar awil rafu ma'ana gida shi ma ko fili duk wannan suna da gaskiya abin da ake sai musu almalu to idan tarifin kwace a zasu aka sai masa aqdul mali karban dukiya da wanda ya kwaci kudin mutum da karfi da wanda ya kwaci amfanuwa da mutum da yake yi da wani abu da karfin tuwo ko da karfin mulki ya hana shi amfanuwa da wannan abun ya koma amfanuwa da shi da wanda ya kwace ma'ana filin wani da wanda ya kwace gidan wani duka wannan a gurin abu hanifa da imamu malik sunansa alazaz ku kwace sunansa amma a gurin a hanabila mutanen ahmad bin hanbalin da ainihin da ainihin imamu shafi'i a wurin su banda ainihin kwacen fili banda kwacen gida da haka su a wurin su ba zasu bane ma'ana sunansa sai da kiran shi al-zulmu ma'ana zalunci amma a gurin maliki a nasbu ko fili mutum ya kwace da haka ka'ida imamu malik idan mutum ya yi nasbun fili ya gina masallaci to ma'ana sallah a wannan masallacin ma'ana karhanci ne wanda ya ɗauka shi har kwas ya kusa ya kai shi haramun ma'ana mutum ya kwatsan fili ya gina masallaci a wannan filin to da haka wannan shi a guri ma malik kenan kwatsan fili ma iya daga cikin abin da ake kiransa ma'ana alagasu saboda haka imamu abu hanifa ahmad bin hanbalin suna suka tafi akan cewa banda ma'ana fili sannan kuma suka ce duk wanda ya ainihin alagasu kwatse to ma la kuce biya abinda ainihin ya kwata din nan in har misali aka yi ga hukuma sai dai a ainihin aka ce idan gaskun da yayi kama a gurin Imam Malik radiyallahu ta'ala nu ya kwaci abun abun nafu ne amfani ne amma kuma ya halatta kai ma dama aka kwata a wurin kai amfani da shi akwai amfanin da mutum yake rike da shi bai halatta ya amfani da shi ba to a wurin su idan an yi gasbin wannan babu ainihin biya misali musulmi ne yake da tulunan giya ko yana sai da giya ko alhazir sai wani ya zo ya kwaci wannan abun da sunan gasbu ba da sunan sarka din nan ba to a wurin su wannan abun hadarun banza ne ba maganar biya saboda kai da musulmi ba a halatta maka kai amfani da wannan abu kana yin su a bisa zulmu ne to duka irin wannan malamai sun yi magana akan abin da ya shafi ainihin kwasi din nan kenan to da haka shine a ainihin yake cewa nan suna zama kuna zama turi duna kuna biyar mutane kuna ba tsoro sannan kuma kuna musu kwaze kuna musu ainihin fashe wannan shine ainihin aikin ku sannan wata duna an sabilin layi kuna tsare mutane gabarin bin tafarkin Allah subhanahu wataala bin addinin Allah subhanahu wataala dama al'ada ta ta duk wasu wanda aka yi aiki a cikin su to sai sun yi kokarin yadda za su yi su datse ma'ana wannan aikin musamman kuma ita annabta ta Allah subhanahu wataala ko manzanci idan Allah ya aiko annabi to yadda ka rana ta fito ne duk abin da mutum ya yi to zai zama da kamar yana karawa ma'ana wannan abin taki ne to da haka wannan ya zama da cewa aikin su kenan kamar yadda a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa an yi ayyuka daban-daban na cewa sai an hana isar da wannan sako Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa yuridu an yufinu Allah bi afwahihim wa yaba Allah illa an yutimma nurahu walau karihal kafiruna kamar da mai idan mutum idan annabi ya bayyana suna so su tsaye da wannan haske Allah subhanahu ta'ala ke cewa ba su tsayar ba sai Allah subhanahu ta'ala ya bayyana ma'ana wannan hasken su yadda aka yi to da haka wajen cikin aikin ku shine wanda su tuna an sabilillahi kuna tsare yin abi tafarkin Allah subhanahu wataala shine addinin sa wa kuke tsarewa man amana bihi wanda suka yi imani ma'ana bi tawaqqudikum iyyahu bil qadri kuna yi wa wayannan mutanen ma'ana narko da cewa za ku kashe su duk wanda ya musulunta za ku kashe shi to wannan shine ba kuna neman tsarewa da ma duk wata hanya da ake bi na wajen ainihin tsarewa da farko akan iya farawa da yin ba'a da yin izgilanci kamar yadda ya faɗi a nan baya a suna tambayar su ainihin a cewa shin kun yi imani da annabi shu'aibun nan a mu ainihin koya za ku yi ba za mu yi imani ba su irin wannan nau'i ne ainihin na sukuriya kamar yadda ainihin a suka gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wayannan mangaru daban-daban saboda haka Allah subhanahu wataala ya zai maganin su shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innaka fainakal mustahziina mun kitar maka da dukkan masu maka ba'a a wajen wannan annabta da ainihin muka baka to da haka wannan su ma abin da suke yi ma'ana suna ba'a kuma suna musu narko da cewa za su kashe su wata buhunaha kuna neman ita wannan hanya ta annabtan da Allah ya ba wa annabi Shu'aibu ki wajen ta zama karkatatta ma'ana mu'awwadatan abun karkacewa ba a kan hanyar da ya kamata ba kuna masa tasawun ma'ana ta yi na cewa wannan hanyar ta haka ya mun yadda Allah kake kira zuwa gare shi amma ga yadda ya kamata kai ga yadda ya kamata kai to hanyar sai amma suna neman su karkatar da ita kamar yadda ainihin suka gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nadu bin ali suna gaya wa manzo Allah yana cewa a wannan annabtan da aka baka lallai ban maka musu ba tunda mun gaya mun yi mun yi kaki ka bari amma ga wani ta yi da za mu yi maka abinda muke so da kai a ka bauta wa Allahnmu na wani lokaci wani bangare ma ma za mu dinga bauta wa Allahnka na wani bangare kaga mun yi tarayya in an ji tashin alkiyama da haka in Allahnka ne yake da gaskiya kaga ma mun dan samu amfanuwa da wannan bauta masa nan haka ainihin in Allahnmu ne yake da gaskiya kai ma ka samu amfanuwa da bautawa ainihin Allah namu dan kadan da haka ne ko ina ta fadi kenan sha ne to ga duka irin wannan tayi ne ake wa sabin Allah ma'ana ya ga hanya mu'awwata zan karkatacciya saboda haka ba hana ka ba amma ga yadda ake so irin tayin da suka sake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin ya kowa Madina iya tare da ainihin sahabbansa wanda suke masu ainihin a rashin kuɗi ga ainihin kaya dukun dukun ga ainihin da babu da iyalai babu gida irin ahlus sufa suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai akan cewa za mu musulunta amma ga sharadin da muke so da kai mu manyan mutane ne masu dukiya ne abin da muke so da kai duk wanda za ka yi zama da mu to wayannan talakawan kansu ba so kusa sannan su kuma wanda za ka ba su mu ba za mu zo ba da haka a haka za a ci gaba da shi wannan addinin da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rabu da su akan yana jiran wahayi da Allah subhanahu wa ta'ala yake masa wahayi a wannan ayin yana cewa ainihin karka ainihin ولا تادع هناك عنه تريد البلاد ولا تمنى فلا قرب وان ذكرنا واتبع هيو كان امره فردا سوى كرك دو ان متانن كبي متانن كاي ان برغو to duka irin wannan wata rubuna ha'i wa zalim suna neman hanyar ta zama ainihin karkatacciya to duk irin wannan tasawumi suna yin sa irin ko kuma a zo a ainihin ayi gazul fikiri ma'ana a zo a samu ranar da ake taro sai a zo a gaya mutane to akwai wane me wanda yake da awan abu kaza kar ba ku yadda da shi kar ku yadda da shi kamar yadda mutanen maka suka tsara in an zo aiki maka to za su fito suna gaya wa mutane cewa akwai wani mutumi da ya bayyana sunansa kaza yana kira zuwa kaza da kar ku yadda da shi to anan sai aka taru aka tattauna wani kalma za a faɗa anan ne aka taru a wannan da su zuwa ana magana cewa ga yadda za a faɗa ga yadda za a faɗa ga yadda za a faɗa da suka yi gama wannan taron nasu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayake cewa zarni wa man khalaqtu wahida a yana Allah subhanahu wataala ke cewa kabar wannan mutumin da na halitta shi ma'ana shi kadai walidu ya daga cikin a shi ne ake wannan magana zan yi maka zasu wa gida wa za'atu lahu malan mamduda wa balina shuhuda wa ma hatu lahu tabhida thumma yadu ala aziz kalla innahu kana li ayatina anida qawluhu ta'uda إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوزر sai suka ce wa'ai sai ƙarshen maganan wannan sihiri ya zo da shi saboda haka Allah yake sifanta irin halin da ya samu kansa wajen sai ya kirkiro me zai danganta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan ya tsaye da wannan kira din nan saboda haka a ƙarshe dai kawai yace illa sirri yusar sirri ne ma'ana wanda manzo Allah din yake ainihin ya gado shi a gurin wasu yake ainihin koya wa mutane da duka irin wannan ma'ana neman hanya ta zama wa awwalu kan karkatadda ne saboda haka Allah yake gaya cewa suna neman wata kuna iwatan kuna neman wannan hanya ta Allah ta zama iwatan ma'ana abin karkacewa wadhkuru in ja'alakum kula wadhkuru in kuntum qalilan ku tuna fa lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya sanya ku yan kadan ne ku ma'ana da mutanen Annabi Shu'aibu alaihi salam yan kadan ne saboda haka zuwan Annabi Shu'aibu alaihi salam sai suka samu alfarma suka samu daraja suka samu ɗaukaka amma sai ga shi kuma shi din suke yi wannan abubuwa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya samu mutanen garin Makka ainihin jahilai wanda suke ba'ana ci baya a dukkan harkar rayuwa amma albarkacin zuwan sa Allah ya dauka Larabawa ya dauka ainihin mutanen Madina da Qurayshawa gaba daya to duka su ma Annabi Shu'aibu aka Allah subhanahu wataala ma'ana yake cewa ku tuna lokacin da ku yan kaɗan ne amma zuwa na baka sarrafa ma'ana kuka yawaita ta bangaren me ta bangaren dukiya da bangaren samun da makuli ba wai ta bangaren yawan jama'a ba a ta bangaren samun dukiya da makuli duk abin da ya kamata ku samu kun samu ku albarkar dina amma kuma a shi annabi shaibu din alaihi salam a lokacin shi iya da jama'a da yawa ma'ana wanda suke danginsa da sauran wanda suke da fahimta da shi amma ba ta annabta ba amma jama'a ne shi yasa ma a wata aya san gaban shi suke sai masa قال يا شيخ ما نفقه كثيرا ما تقول وإنا نراك فينا ضعيفا ولولا رحدك لرجمناك بعدين جماعة دمو كتوا سنا بيا غريك النما والله داما داما من ديبيكا saboda haka ka daina wannan wannan kira da kake gaya mana ba ma ganin wa ma nara kattaba ka illal ladina hum araziduna badiyar ra'ayi saboda haka duk wanda suka bi kan nan makaskantan mu ne wanda suke badiyar ra'ayi ma'ana ra'ayinsu irin 'yan ɗaukan abu lokaci ɗaya ne a suna ke ta musu badiyar ra'ayi dama 'yan adam sun kasu kashi-kashi akwai wanda idan ainihin masu zurfin hankali idan abu ya zo ko mene da shi sai sun duba shi sun sake dubawa sun sake dubawa sun aiki da hankalin da ilimin su da basiran su sannan su rungumi wannan abu akwai wanda shi kuma da ya ji abu kawai zai sa kansa a ciki ne ma'ana dan abu ya rima sha kiɗa saboda haka to wayanda suka bi kan nan ba ma ganin wani abu illa bajiyar ra'ayi ma'ana masu irin nan karɓar ra'ayi lokaci guda ɗaya kawai su dinga bi to irin wannan maganganu suke gaya masa saboda haka shi ne ke musu kore a wannan yake cewa ai ku tuna lokacin da kuke yan kaɗan amma fa kasarakum Allah subhanahu wataala ya sa ku yawa wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin sannan ku bi hanya ku bi labari ku duba ku ga yare ne karshen wayanda suka yi barna a bayan ƙasa kafin ku bitaktibi rusulahum yadda suka karanta manzannin su ma'ana ai akiru amrihim ku zai ko karshen al'amarin su nan alaki na halaka da haka idan mutum ya ga abin da ya faru da wani to haka shi ma sai ya ba kansa ruwa na'am wa in kana qa'idatun amanu وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين
نعم وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين الله سبحانه وتعالى كتبه to annabi shu'aibu sun gaba da gaya musu wa in kana ta'ifun minkum amanu idan wata jama'a daga cikin ku ta yi imani billazi ursiltu da abinda Allah ya aiko ni biki da shi din nan wa qa'ifatun wata jama'a kuma lam yu'minu bihi ba su imani da shi ba to fasbiru ma'ana intaziru ku saurara hatta ya kuma Allah bayyana har Allah ya hukunta tsakanin mu wa bainakum da tsakanin ku menene hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi bi inza'il muhiqqin wa ilahin mubdili shine Allah zai tsira da wanda yake da gaskiya yake kan kusantan tare da shi sannan Allah subhanahu ta'ala zai halakar da kuma wanda yake ainihin kan kan barna dama al'ada sai ta Allah subhanahu ta'ala za al haqu wa za haqal batil idan gaskiya ta zo to ƙarya kuma ainihin sai ta gushe saboda haka to ku tsaya hankali hankali a za a gane cewa wane ne mai gaskiya wane ne ainihin mara gaskiya saboda haka a wajen wannan azabar da za su zo a nan ne kadai za ku iya gane ma'ana wannan hatta kuma Allah ku bayyana shi kuma Allah huwa khairul hakimina shine ainihin mabibitin masu hukunci ma'ana a ajalihim masu ainihin adalci saboda haka a da hakan ne za a fassara shi amma malamai wasu suna malaman tafsiri suna magana suna cewa a cikin da aka kawo wani abu na ainihin kaman hadawa tsakanin Allah da wani to ma'ana ka kawo shi kawai a siga na ma'ana shi Allah din wa huwa khairul hakimin shine masu shine ainihin mai hukunci kyakkyawa kar ainihin ka sai ma'ana shine mafificin masu hukunci saboda idan ka faɗi haka kamar ka nuna akwai wani mai hukuncin kayi mukara tsakanin Allah subhanahu wataala shi sa ma duk inda aka ce huwa a'lamu sai a ce Allah shine masani ba shine yafi sani ba wasu Hausa a wasan to suna ainihin faɗin haka din saboda haka to alayi halin dai an fa abin da ake nufi wa karul hakimina Allah shine wanda hukuncinsa ma'ana babu afil a cikinsa hukuncinsa na adalci ne hukuncinsa babu zalunci a ciki hukuncinsa babu cewa ne yana kusa da ni wani bai kusa da ni saboda haka to Allah shine hukuncinsa ma'ana bai yi kama da na mutane ba wa wa khairul hakimin shine bi yan masu hukunci gaba daya na قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد استوينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين نعم قال لمن الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا ولتؤمن في ملتنا قال اولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا ان كنا في ملتكم بعد ان نزلنا الله منها وما يقولنا ان نعود بها الا ان شاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء ما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين وشي ما دي النبي شعيب عليه السلام kamar dai annabawan da muka wuce a baya inda suke saunawa ma'ana maganar da suna fada baka daman ainihin malamai suna faɗin suna cewa millatu kufri wahida ma'ana addinin kafirci kalar da guda ɗaya saboda haka da shaba had kulubu zukatan sun yi kama mutanen annabi nuhu annabi salihu annabi hudu annabi shu'aibu annabi musa annabi waye dukkan su irin kalan maganar da suke gaya wa annabawansu haka suke gaya wa annabawa har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda zuciyoyinsu ma'ana kala ɗaya ne to da haka shine Allah subhanahu wataala yake cewa kana da mala'ul ladina takbaru min qawmihi jama'an nan da suke girman kai daga cikin mutanensa an imani cikin imani irin a wanda aka faɗi na baya sai suka ga annabi shu'aibu alaihi salam la nukhrijannaka ya shu'aibu wallahi ya kai shu'aibu za mu fitta kai a ai za mu fitta kai wallazina amanu ma'aka da wanda suka yi imani tare da kai za mu kore ku min karina daga wannan gari namu da koran ku ainihin za mu yi auna ta kudunna aw ko kuma da ta'udunna ku dawo fi millatna a cikin addinin mu kenan saboda haka a ku dawo a cikin addinin malamai suka ce kuma mai tafsiri to ghallabu fil kitabi al-jam'a ala al-wahid li anna shayba lam yakun fi millati yaktu ala nawihi azaba da mu saboda haka annabi shu'aib bai taba yin addinin su ba amma da suka dawo suka ce masa da ta'awla ta'udunna fi millatina ma'ana da kai da mutane a guda wasu cikin addinin mu a banda shi shi bai taɓa yin addinin su ba amma su din sun fita daga cikin addinin su ne sai yasa su shi ma aka sake a ciki saboda haka suka ce masa aula da udun nabi millatina shi sai ke cewa qala ana udu fiha shi ma sai ba su amsa a bisa gurgudan yin sai suka kawo usulubin nasu ana udu fiha walau kunna karihina za mu dawo cikin wannan addinin naku ko da ba ma son mu dawo cikin wannan addinin istifamu inkarin ne saboda haka ba ainihin yana nufin ma magana irin ta tasu bane saboda haka za mu dawo cikin wannan addini na ko da ba mu san dawowa ma'ana dai ba za mu dawo ba kadib taraina Allah kadiban in udna fi millatikum in udna fi millatikum in har muka dawo cikin addinin kullun da kuke faɗi to kadib taraina Allah kadiban mun kaji ƙarya mun danganta wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda Allah bai sai ai wani addini ba inda in ba addinin musulunci ba inna dina inda Allah al-islam addini a wurin Allah shine musulunci tun daga annabi Adam alaihi salam har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk wanda yace ya kaji wani addini sabanin wannan to ya kada wa Allah subhanahu wataala kariya shi kuma Allah duk wanda ya masa kariya to ya kaji ya zai mazolin sa cikin wuta kamar yadda wanda ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kariya ya zai mazolin sa cikin wuta Allah subhanahu wataala cewa a yana faɗi a wata ayana cewa wala taqulu lima tasfu arsalul kadhiba هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب إن الذي يدعون على الكذب لا يفلحون saboda haka Allah ya ce kada ka bar bakinka da abu ya maka dadi ka ce abu kaza haramun ne da abu ya da abu ya maka dadi ka ce abu kaza halal ne da abu bai maka dadi ba ko bai kama da tsarin ka ba ka ce abu kaza haramun ne to wannan ko kuma ka ce kafirci ne ko ka ce abu kaza ne to duk wanda ya kaji wannan Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ba zai rabauta ba kuma rayuwa kaɗan zai a duniya a lahira kuma ainihin zai shiga wuta Allah ya kiyaye saboda haka cewa abu kaza haramun ne ko abu kaza Allah ya hana babu hujja shar'iyya babu ainihin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu ainihin isma'ul ulama'i babu wata aya sai bakin wannan magana zaga kai dai kawai abu kaza bai kama da ra'ayinka ba to wannan saba addinin Allah ne saba kuma tafarki na malamai da zamani ne yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu duk mutumin da ya ga ana wani abin da bai dace nasa ba to a cikin gaggawa za ka ji ya kafurta abin ko ya haramta abin ba tare da ainihin ya fi ya asalin yadda abin yake ba Allah ya kiyaye saboda haka to zai ki cewa in muka kaki ƙarya muka danganta wa Allah to ai in muka in muka kuma addinin ku mun kaga wa Allah ƙarya in kun nafi min tukun ba da iznin zan Allah minha bayan Allah ya riga da ya tsada mu daga wannan a ainihin addinin naku وما يقول لنا ko bai kamata a gare mu an na'uda fiha mu dawo cikin wannan addinin naku ba illa an yasha Allah rabbuna sai dan Allah ne ya so ya haka din nan fa zalika saboda haka fai kullu ya tabar da mu a bisa tafsiran kenan saboda haka wannan ya kawo shi ne kofar cewa Allah subhanahu wataala ba abin da bai iya ba Allah subhanahu wataala yakan iya mai da mumini ya zama ba mumini ba yakan iya mai da wanda yake ba mumini ba ya zama mumini duka wannan a ainihin Allah aiki na Allah subhanahu wa ta'ala shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗi a wani hadisi na cewa ma'ana zuciyar ɗan adam tana ainihin baina asbu'ai ar-rahman tana tsakanin in ya tsura Allah subhanahu wa ta'ala yuqallibuha haythu sha'a yana zuwa zuciyar su yadda ya ga dama da haka duk wanda ya ga cewa yana kan tafarki mai kyau falyahmadillah ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala shi za ka ji ainihin malai masana Allah suna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ka sa mu zuka imani saboda me saboda sanin cewa Allah ya kake canza abu a lokaci daya kamar ma hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan tashin alkiyama ya kusa ainihin dan adam zai zama da cewa wani ya kwanta bacci ya waye gari ainihin ba mumini ba wani ya waye gari mumini kafura ta fadi ya zama ainihin ba mumini ba saboda asbabu na kusan imanin suna nan da yawa ma'ana a karkar zamani to duka irin wannan Allah shi ke juya abu yadda ya ga dama shi yasa ya kawo musu wannan isna illa ayyasha Allahu rabbuna sannan shi Allah subhanahu ta'ala iya da wata kahariya da kayyumiya wanda in ita ya sarrafa abu mutum bai so ma amma sai ga dole ya fada cikin wannan abu saboda mai kayyumiyar Allah da take sarrafa shi yadda ya ga dama saboda haka zaka ji ainihin a malamai suna cewa wa ikrari bi saryani kayyumi ya tuka fi kulli shay'in da tabbatar Allah kayyumi ya kira shi ga cikin komai take ainihin sarrafa shi da haka idan ka samu Allah ya sarrafa ka a wuri da yake da kyau yake da daɗi to kullum ka dinga gode wa Allah ma'ana wurin da yake na halal kenan ka dinga gode wa Allah cewa kana bin Allah domin wani saboda wannan kayyumiyar da Allah subhanahu wa ta'ala da azalta sauka a kansa sau da yawa za ka samu wani na aikata sabo amma kuka yake in ya aikata wannan sabon amma bai isa kuma dole sai ya aikata wannan sabon saboda kayyumiyar Allah ta take juya shi a bisa aikata wannan sabo din saboda haka dan adam idan ya samu kansa a shirye to ya gode wa Allah idan kaga wani ainihin a shirye ka gode wa Allah idan kaga wanda ba ya shirye kar ainihin ka kyare shi kar ka zage shi ka gane cewa wata kayyumiyar Allah ce a kansa kai ta masa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da shi shi yasa wani wani malamin ke cewa la ta'zaban li halikin kaifa hawa bal fa'zaban li zalikin kaifa naja kar kai mamakin wanda ya bata ya bata kai mamakin wanda ya shirye sai aka yi ya shirya saboda haka yake cewa anan to ba za mu koma cikin wannan addinin naku ba illa in sha Allah rabbuna sai dai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya zo kamar dai ya ce ainihin Allah subhanahu wa ta'ala shine mai yin komai wa sai rabbuna kullu shay'in ilma ubangiji mu Allah subhanahu wataala ya yarwaci sanin sa ya yarwaci komai ai wasu ya ilmu kullu shay ilmin sa ya yarwaci komai wa minhu daga cikin ilmin Allah din da ya yarwaci komai shine hali wa halukum halin da ke ciki da halin da kuke ciki to Allah subhanahu wataala ga ya riga da ya san kowa halin da yake ciki zai kuma masa hukunci akan ainihin abin da ya dace Allah ya tawakkalna a bisa Allah subhanahu wataala muka dogara saboda haka ba mu dogara kan kowa ba rabbana ftah bainana a saboda haka Allah subhanahu wataala kai hukunci tsakanin mu wa baina qaumina da tsakanin mutanen mu nan bil haqqi da gaskiya su da suke jiran abin da zai faru ya faru nan ka ainihin sauko da shi a wa anta khairul hakimina kai ne ainihin a mafi bitin masu hukunci wa anta khairul hakimina na
وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون
نعم آه وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فصلي wannan jama'a da suke zantawa da annabi Shu'aibu alaihi salam suka sake sai masa wa qala malakul ladina kafaru min qaumihi wanda suka kafirce daga mutanensa ai qala ba'dhum li ba'd sashin da ya fada wa sashi suke cewa la in tabatu shu'aiban wallahi in kun bi annabi shu'aibu alaihi salam innakum idan la kafiruna to da sai ku dinnan idan in haka ta faru la kafiruna to kun zama tababbu sai ga mutanen cewa in kun bi annabi shu'aibu ga abin da zai faru su tabewa na'am فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آتى على قوم كافرين نعم فأخرجهم الرجل بعضهم في دير من الجاثمين الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين وتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آتي على قوم الكافرين wanda suka yi irin wannan tattaunawa da annabi shu'aibu alaihi salam cewa kamar yadda annabawan baya ma aka faɗi da suka zo karshe saboda haka fa aka zasu muwazzatu sai tsawa ko azalzala girgiza mai tsanani ta ainihin kama su mutanen annabi shu'aibu alaihi salam fa asbahu ya suka waye gari fi darihim a cikin gidajensu da su da suna durkushe bariki na ala mukabi suna durkushe a kan zurorinsu ma'ana mayyiti na suna matattu da haka wannan abun tsawa kenan dama Allah subhanahu ta'ala ya kira mu da wata ayana cewa wa kullan akazna bi zambi duk wanda ga mun kama shi an halakar da shi to da zunubinsa da ya aikata ne kuka kama shi to kullum a kan nadi zambi wa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadhathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ardha wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimuna Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa minhum man arsalna alayhi hasiba daga cikin ainihin mutane da suka kafa sai akwai wa'anda muka aiko musu da ma'ana ruwa na warwatsi na halaka kamar yadda aka yi magana na annabi a na annabi salihu alaihi salam ala annabi lutu alaihi salam wal manasuna alaihi hasiba wa minhum man adraka wa minhum man akradu sayya daga ciki akwai wanda aka musu tsawa irin mutanen annabi salihu alaihi salam man akradu sayya wa minhum man kasafna bihi al-arda daga ciki akwai wanda kasa aka bude ta rufta da su kamar ainihin su mutanen annabi lutu alaihi salam ومنهم من غرقنا akwai wanda muka nutsar da su dalki ruwa kamar irin mutanen Annabi Nuhu alaihi salam amma sai Allah subhanahu wataala yake cewa ma kana Allahu liyazlimahum Allah bai zalunce su ba da yi musu wannan abun walakin kanu anfusahum yazlimuna sai dai sun zalunci kansu ne saboda haka Allah subhanahu wataala ya saka musu da wannan saboda haka to wayannan su ma da suka karanta ta Shu'aibun fa akhadathum ar-rajfatu sai wannan tsawa ta girgiza ta ainihin kama su fa an bi ne rinda simina Allah ne na kasabu shu'aiba wa idan suka karyata annabi shu'aibu alaihi salam to sai gashi nan ka Allah ya ganau kai ka sai ka sai wasu sunan ba su zauna ba fi ha a cikin wannan gidajen nasu kawan ba su rayuwa a cikin gidajen nasu ba saboda haka Allah ne na kasabu shu'aiban kanu humul kasirina wa idan da suka ainihin karyata annabi shu'aibu alaihi salam to su ne zaɓun nan kamar yadda suka cewa duk wanda ya bi annabi shu'aibu ya zama zaɓe sai Allah ya ce a'a Allah zai na kazzabu shu'aiban kanu humul kafir wanda suka karshe annabi shu'aibu to su ne wanda suke ma'ana zaɓaɓɓu ba ba wanda suka bi shi ba fata wallan anhum sai annabi shu'aibu ya arada ya kawo da kai anhum gabarin su wa qala yake cewa ya qaumi ya musa ne da laqad ablagtukum risalati rabbi na isar muku da manzanci na ubangiji na ونسات لكم لا مكن فيها فلم تؤمنوا بقي إيماني با to fa kaifa asa dan me zan yi bakin ciki ala qaumin kafirin da bisa mutane da suka zama kafirai da aka a shi annabi idan ya isar da sako ya isar isar aka gibi to saboda haka ba abin da sai ya ga bakin ciki bane daman Allah ya halittu innan dan wuta ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah na cewa ayi khalaqtul khalqana halitta sai nake cewa wannan afa haula ilzanna wa inna alzanna ne wala ubali ban damu ba wa haula ilnari wala ubali wa inna kuma na wuta ne ban damu ba to saboda haka annabi idan ya kira ya kira to bai kamata ya tsaya ya dinga damun kansa ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fala allaka ba'un nafsaka ala asirihim illa yu'minu bi hadha alhadith asafa shin zaka halakan da kanka ne dan wayannan sun ki bi qur'ani a ma alayka illa albalag ba abin da ke kanka sai isarwa abin da ainihin suke kan nan kuma in ban yi niyyar canza su ba zan canza su ba saboda haka yake cewa to na muku nasiha na isar muku fa kai fa asa dan me zan bakin ciki a rakawin kafin na bisa mutane da suka zama sun kafir cewa Allah subhanahu wa ta'ala وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون
na wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ala bil ba'sa'i wal dharra'i la'allahum yadhkurun ثم بدلنا مكان الطيب كثر الأداء وقالوا كلمت آباءنا صراع والصراع يكثر وهم لا يشكرون Allah kuma ta ra ya ci gaba da magana da mutanen annabi Shu'aibu da yake cewa a wa ma arsalna ko kuma akan mutanen da suke da karanta annabawa wa ma arsalna min karanta min nabiyyin ba mu taba aiko a cikin wata alkarya wani annabi ba kan zabu so karanta shi ba illa akazna alaha sai mun kama mutanen wannan alkaryar bil ba sa'i da tsananin talauci wadda ra'i da tsananin ainihin cuta la'allahum yadarrabuna ko za su kaskantar da kai ma'ana ya tazallaluna fa yu'minuna su kaskantar da kai su yi imani shi Allah subhanahu wa ta'ala cikin rahmaniyarsa akwai yawan abubuwan da ke mutane yana musu ne ko dan za su hankalta su dawo inda ma'ana ya kamata a dawo da haka to irin wannan abin da yake taba suna tsananin talauci in sun karanta annabin Allah ko cuta Allah ya ce muna yin haka ne da Allah ya zarra'una ko za su kaskantar da kai fa yu'minuna ma'ana su yi imani a saboda haka dama haka al'adar da Allah subhanahu wa ta'ala yake ma'ana wanda zuciyar su dan karaya to wataƙila zai gane cewa akwai Allah amma idan mutum zuciyar su tana tauri to ba zai gane ba da Allah bai zarra kula ma'ana ayyukan da su imani summa baddalna Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa sannan muka adaina hu muka ba su makana sayyati gwargwadon wurin azaban nan muka ba su alhasana kyakkyawan aiki ma'ana alghina wa sifa suka ba su dukiya da ainihin lafiya hatta aho har suka yi yawa wa ƙalu ma'ana suka ce ma'ana kufuran lillima don kafirce wa ni'imar Allah suka ce karfin sa'aba a nasarra a wasu ba ai wannan abun ba faru ba a kanmu iyayenmu ma sun irin wannan rashin lafiyan sun irin wannan talautin kama masana kamar yadda ya shafe mu wa hasi arfi jari wannan al'adar zamani ne wa dai sabi ukubati min Allah ba hukumar Allah bane fakunu alama antum alaihi da har ku zama aka abin da kuke kai ko da haka ba za ku canza ba da haka to wannan shine tsananin kafircin da suke aikatawa kenan in an gani da farko za a dan ji kamar an tsorata da an an tsira saboda haka sai ka ji kuma ana cewa ai wannan kan dama al'adar zamani ne saboda haka wannan wannan al'adar zamani ne da haka a ci gaba da aka a ci gaba da abin da ake aikatawa kalmar sahaba nazaru wa sabaru Allah ya ce da an kai ba wannan matuƙa kuma an ɗebe kauna a wajen jin Allah to ba a kazna mu sai mu kama su bil azabi da azaba ba su zama lafu akan a lokaci daya ko kuma la yashkuru da basu sani ba bi yukti mazihi lokacin zuwan wannan azaba din nan da aka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kama saboda ya amma dukkan lokacin da ya kamata a baya na'am ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون نعم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون الله سبحانه وتعالى كتاب ولو أن أهل القرى da mutanen wannan alƙarya alƙazzumi da masu karyatawa ba kuma ainihin wannan alƙaryar ba kuma wasu alƙarya har ila yawon kiyamati saboda haka yake cewa to da irin waɗannan mutanen alƙarya amanu billahi su za su yi imani da Allah su imani da manzannin Allah wata kawul kufra su tsoron kafirci wal ma'asi da sabon na fatana alaihim barakatun minas samani wallahi da mun ainihin bude musu albarkoki daga sama ma'ana bil madad da ruwan sama wal ardi da kasafin na da tsirrai saboda haka wannan alƙawari na Allah subhanahu wataala in kaga ainihin abu ya samu mutane to aikin su ne ya dawo musu har a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kullu ma sa'a mu'min abin da ya munna mu'min ya munna mu'min rai to wannan abun lalle daga aikin sa ne hatta in kirawo shiratu na alihi har tsinkewan igiyar takalminsa idan mumin iya tafiya igiyar takalmi ta tsinke ainihin ransa ya bashi to wani abu ne daga cikin aikinsa da yake ko mummuna ko ainihin wani abu ne Allah ya kankare masa da wannan ainihin abu da ya aikata din amma in ba haka ba to mutum lafiya lafiya zai tafi har ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ba abin da ainihin zai same shi saboda haka kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alƙar kana da sabbin fi masakin mu aya سنتان عن يمين وشمال ومن رزق ربكم واشكروا له وزدني بها وربنا غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل الحرب وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات أكل كمد وعسل وشيء من خضر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل جاء إلى الكفور saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa alƙarya ta tana da wani cikin jin daɗi tana komai da komai Allah yana ba su a dukiya yana ba su ƴaƴan itace yana ba su komai saboda sun yi imani saboda haka Allah subhanahu a raka sai ko kayan su bai da cikin mutanen wannan lokacin saboda nimar da Allah ya bar a wannan garin Allah ya ce da ku aradu su suka fi jin cewa Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce sai wannan jam da suke a tinkawo da shi muka fasa shi ya zo ya halakar da gonakan gaba ɗaya saboda haka da gonar da ake samun inabi da ainihin sauransu sai zama magariya kada ake samu a cikin wannan gonar saboda haka ga dole a wasu a bar gari kenan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa to wayannan mutanen zalika jazainahum bima kafaru mun saka musu da wannan aikin da suka aikata saboda kafirce wa Allah da suka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da haka shi in an bi Allah to albarka ake samu in ba bi Allah ba kuma Allah zai iya saukar da azaba in dai kuma kuna zaman lafiya a gari ko a ƙasa kuma albarkoki suna shiga to Allah ake bi da haka in ka kuma wani abu ya zo to Allah ake kauce ba da haka duk halayen da muke ciki a zamanin mu na yanzu nan babban matakin mu na farko shine mu koma ga Allah subhanahu wataala mu talakawan kanmu mu koma ga Allah jagororin mu su koma ga Allah subhanahu wataala kada wanda yake sama da kai iya cutanka kana tabbatar cutanka yake yi kai mu kuma ka zo ka taimaka wajen shi ma ya ci gaba da ainihin surut laka me ka taimaka ka ka kaurar wurin Allah subhanahu wataala gaba daya zuciyar ka bata wurin Allah baka tuna hanyoyi kyawawa baka tuna komai to ga wannan shi gaba da ainihin su da Allah ya kiyaye saboda haka to in an bi Allah Allah subhanahu wataala yake cewa walau da har qur'an amanu ta qawla fatala alaihim barakatun minas sama'i wal ardi da mun bude musu sammai ainihin da kansai malamai suna malamin ainihin suna malamai suna ba da tarihi suna cewa malamin tarihi suna magana suna cewa lokacin da aka halitta duniya da annabi adamu alaihi salam Allah ya sauko da shi duniya akwai abubuwa da yawa wanda wannan abubuwan ba su da matsala amma tun daga ran da kabila ya kashe ainihin habila ya kashe kabila ya kashe habila tun daga wannan ranan itatuwa suka yi tsami masu tsami suka yi tsami masu daci suka yi daci masu abubuwa dai suka suka fidda kaya suka yi kaza kaza duk abin da ya zama da cewa mummunan abu ne tun daga ran da aka fara wannan kisa wani abun ya fara faruwa da aka ashe duk abin da dan adam ka gani ya faru a cikin duniya na rashin jin daɗi ma'ana mummunan aikin na adam shi ya girbe shi in ma ka gaje shi tun kafin ka zo duniya wasu magabata sun yi mummunan aikin ya zo ya bi in ma kuma a wanda suke a wannan zamanin suka ci gaba da irin wannan ayyuka in wani abu ainihin sai su dinga faruwa Allah ya kiyaye saboda haka to Allah subhanahu wa ta'ala alƙawarinsa ne duk wanda ainihin in an bi Allah to albarka ta take sauka saboda haka wanda bi Allah ya ji manzonsa shi yasa shehu rabiwa yake cewa aya zalisul muktara bil qurbi muridan an lil tajil madalib min fawqi inda ya kace ka tsara kayanka ka koma halara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake zaune a halarar manzon Allah kuma ya san cewa yana zaune a halara ta Allah ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a raba shi da Allah subhanahu wataala to sai yake cewa to aya zalisul muktara ya mai zama alkin halara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil hubbi kuma da soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan saboda haka wuri don arziki ka kawai da kai ga duk abin da ya shafi wasu abubuwa na jin daɗi tsakanin mata da sauransu ka ɗauki hankalinka in dai ba na halal ba ne to sai Allah sama sai shi yake cewa in har kai haka wallahi ta'tilil madalij min fawqi bukatar ka ta sama za ka zo mata ba ta kasa ba ma'ana shine idan ta sama ne in ya yi itace ne bishiyar ba ta kai ka tsayi ba ai sun kuya za ka yi ka ɗauka in kana so ka sun kuya in kana so kuma ba sai ka ɗauka ba sai ka wuce gaba shi duk wata buƙatar ka amma in bishiyar ta bi ka tsayi ai sai ka yi tsalle ka tsinka saboda haka kenan bin Allah da manzonsa yana kusato da abubuwa da yawa ma'ana na harkar rayuwa na jin daɗi da sauransu ta hanya ta halal to da haka wannan alƙawarin na Allah subhanahu wataala saboda haka yake cewa da fatala alaihim barakatun minas sama'i wal ardi wallahi da an bi Allah da manzonsa da mun bude albarkatu da yawa daga ainihin sammai na ruwan sama wal ardi da kansai shi bala ga jagorori magabata da an shiga wani hali sai ka ji an ce a kama istighfari a kama salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zo a dinga ainihin takara na karatu alqur'ani da makamantan su duk da yanzu ainihin zamani ya ja da yawa duk matsin da aka shiga hankalin mutane bai koma a wannan wurin sai a koma ana zagi ana cewa gwamnati ta buɗe rumbunta ta yi kaza kaza mutane suna cikin wani hali to wallahi ko ta buɗe rumbunta ko ya kai dubun wannan rumbun in dai Allah bai nufin ɗauke wannan abun ba sai a buɗe rumbun har a gama ba su koma ya nema ma saboda haka to mutane a koma ga Allah duk lokacin da ake bukatar ka ka shiga wani hali to koma ga Allah shine zai iya fidda kai a cikin halin da kake ciki kar mu ya manta da Allah irin wannan rayar da ake yi da sauransu al'ada ya na turawa ba na addinin musulunci ba wallahi idan ka koma ga Allah shi mai jagoran nakan bai isa ma ya zalunce ka ba za ka mu koyi komawa ga Allah fiye da irin wannan halayen da ake tuza mana na harkokin rayar da ainihin sauransu ba za su da masu wani hankali ke ciki ba da aka ta wannan alƙawarin Allah subhanahu wataala a duka istighfari qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaykum bidrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara da Allah ya ce ma ku yi istighfari ga dukiya zai bayar ga aya zai bayar ga ruwan sha zai bayar ga abubuwa zai bayar a ƙarshe ma sai yake talentin din mu yake cewa me yasa ne ba ku neman nutsuwa a wurin Allah ma'ana duk wata tsuwa tana gurin Allah subhanahu wataala malakum la tanzuru lillahi wa qara saboda haka tsuwa tana gurin Allah subhanahu wataala Allah shi ke yin komai duk wanda ya rungumi Allah to aukuwa ainihin da yawa sai ga ainihin suna yin sauki saboda haka Allah subhanahu wataala ke zuwa da mutanen alƙarya kowane alƙarya za su yi imani su bi Allah subhanahu wataala la fatana alaihim barakatin minas sama'i wal ardi wallahi da an bude musu albarkauki daga sama da ainihin ƙasa walakin kazzabu rusula sai da sun karyata manzanni fa kaznahum ba na sai muka kama su a kaznahum muka musu hukuma bi ma ka ya yaktubuna da abinda suke tsororanta ka su kenan abinda mutum ya aikata da shi Allah zai baka masa shine ma'ana fa kaznahum amma bi ma ka ya yaktubuna da abinda suka aikata na'am أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم أولي أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله القوم الخاسرون
نعم أو من أهل القرى ينبعثنا بياتهم أفأمن أهل القرى ينبعثنا بياتهم نائمون أو من أهل القرى ينبعثنا ضحهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا أمن مكر الله إلا القوم الخاسرون آه الله سبحانه وتعالى ذكر سوى أفأمن أهل القرى shin mutanen alƙalamin da suke karatawa za su amince an ya ce hun ba su na azabar ta zo musu bayatan cikin dare hum na'imuna suna bacci ghafiluna anu suna rakkane da zuwan azabar nan saboda idan mutum ya mutu a yayi bacci kamar ya mutu ne bai san abin da ke faruwa ba da haka to kana yin bacci ka rike nan ba maganin cewa ko in ka ga wani abu ka ce wa dan uwanka ko wani ankara ko me ka ga ba maganin wani ankara kana bacci ma yalla ya ga dama ko sai ka sai saukar da abin da ya ga dama kuma ana yin bacci saboda haka to sai Allah subhanahu wa ta'ala to shi mutane in suna ganin kaman suna da wayo in wani abu za su dan kauce masa ko su dote masa ko su ankara to ba sa bacci ne in Allah ya ga dama cikin baccin sai ya kawo abu shine abin da a famina alquran dan ba su na bayatun kuna imuna au amina ahlul qura ko mutanen alƙaryar nan za su aminta an ya ce an ba su na ruhan a ainihin azabu ta zo musu a lokacin walaha naharan da yini rana wa hum yal'abuna suna wasa damar rayuwar dan adam gaba dai ainihin wasa ne saboda haka ana cikin wannan wasan rayuwa din nan in dai ba bauta wa Allah ba da haka ana cikin wannan abun suna ganin azaba ba zo musu bane afa aminu makar Allah shin sun amince wa makarun Allah subhanahu wa ta'ala ai kula aminu makar Allah ba mai amince wa makarun Allah illa alqawmul khazin da wanda suke dabaku shi ma kirti ma'ana na Allah subhanahu wa ta'ala ya bambanta da ainihin dan adam to amma akwai wani abun da in ba ta haka aka fassara shi ba ba yadda ainihin zai fassaru shi makirci abin da ake cewa makirci ko da ha'i shine abin da mutum ya rasa yadda zai yi ya warware abin sai ya bi wata hanya ta ainihin nuku-nuku sai ya nemi magance wani sai ya yi makirci to shi Allah subhanahu ta'ala bai rasa yadda zai yi ba balle a ce ainihin yayi makirci amma in ba kalmar makirci ne amfani da ita ba dan adam ba zai gane abin da ake nufi ba shi yasa Allah ya yi amfani da wannan kalmar makirci ne amma ba fassarar da irin makirci da muke nufi ba saboda haka to ba mai amincewa makarin Allah sai wanda ya zama ma'ana ta babbe to shine malamai suke magana kan cewa abin da ya shafi makarullahi a kamar ainihin yadda ainihin malamai suke faɗa duk wanda ya yi misali ya dogara da ko hadisai ko ayoyi na wani sifofi da Allah subhanahu ta'ala ya faɗi ko kuma ainihin wani bishara daga cikin bisharun manyan magabata akan cewa duk wanda ya aikata abu kaza abu kaza zai samu abu kaza sai ya dogara da wannan ya saki jiki yana ganin shi dan aljanna ne to shine makrullahi wannan ma al'amnu min makrullahi ne ma'ana mutum ya amince da makarun Allah a ba a haka shi Allah kullum ana tafiya bayan sauti ne warra jahi kana tsoron azabar Allah kana kuma tsammanin rahamar Allah duk wani tafiya bangaren da yake yayi kuskure wanda ya dauki bangaren razai kawai shi kullum yana ganin Allah ya saki aljanna bai da matsala da Allah bai da komai to wannan shi ya kama amnu min makrin lahi yayi kuskure wanda kun yi ganin shi kullum yana tsoron sai ganin a wuta za a jefa shi bai tunanin rahamar Allah shi ma yayi kuskure ana so kun ka da'irin bai da zira haini ka zama ka wani tsuntsu mai tashi da kuke guda biyu alkauku warra zahu da aka ba magana ainihin amru bi makrin layi ba mai amru da makrin layi illa alkaumul kafiruna sai mutane da suka zama ainihin ka wallah ya kiyaye alhamdulillah za mu kwana wannan wuri da muna tambaya sai mu hauka da makrin wanda ya aiki a kotun kuma yana halin bayi ya ba shi masa wani abu ko kudin sabo ko mai da hannu.
ya yi fata ma shi ya sha giya ya yi shi ma ta yi fata sai wannan da tambaya ta ce ta ce da ma kamar yana lafiya ni ce aka ɗaura wa ruwa wato tudu a matsayin mara lafiya kuma da rana a wata azumi na hukuncin azumi na
eh to kamar abin da ya shafi shi ɗin na malamai sun yi magana da akan allura ce aka yi magana cewa ba ta kare azumi in ba wanda zama gogoro ba amma shi turistin sai zai wahala bai rasa cikin da ya kamata a rasa ba har mu gogoro da wanda mutum su wanda suka ce shi kamar yana kare azumi kuma suna cewa ai duk ma wasu su zo in ba ta hanyoyin da dama haka sai yana kare azumin ba kamar baki kamar ainihin ido kamar hanci kamar kunne kamar ainihin dubura ko mafi da suke jikin mutum suka ce in ba ta wannan wurin ainihin ya shiga cikin ba bai kare azumi ba amma dai kamar da suke gaskiya suna zuwa yana wanda ke cewa malam na ci gaba da cin abinci wato da wuri har lokacin da shi ma masallaci amma ina mai dogaro ne da daga Allah kuma shi da ku ta yi kuma ina da kuma sirri abincin da ke da abin da ya kaji ina kuma a kan ƙarin bayani shi da ya zo zara ga ayya a jikin yau amma dai akwai dan gyara a cikin abu lallai a kuka hawa arba'a sun yi magana a kan wannan kyaftin cewa a mutum ya yi ainihin ci abinci har zuwa ga alfijir ya keto shi alkhair da abin da kai da zuwa da fadil nan ma'ana ketowar alfijir ake nufi don a kuma wasu da suke fassara abin suna cewa wai har sai ka ajiye farin zare a gaban ka da bakin zare har sai kalar su ya bayyana a jikin a jikin wannan abun ki ka gane ga fari ga baki kaga a nan da sai gari ma ya dan kisha kenan to haka wannan kuskure ne saboda haka fitowar alfijir kuma shi ne lokacin da ake so a kame daga zuhur to ainihin in mutum yana cin abinci har zuwa ga fitowar alfijir din to kamar a malikiya ba a son haka maku ya aikata makruhi saboda akwai hadisi a da ainihin aka ruwaito na abin da ya shafi a cewa wani sahabi an tambaye shi ya kuke zuhur da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka yi zuhur tsakaninmu da aljidu da yake to muna barin cin abinci tsakaninmu da aljidu da yake to gwargwadon a karanta aya a wani hadisi gwargwadon kulhuwan lawo ainihin kafa goma sha biyar to sai malamai suka yi suka yi ainihin timbali da su kama a zamaninmu na yanzu nan a kulhuwan lawo wannan abin da aka faɗi din to a bashi akalla da minti sha biyar da wannan ayoyin da aka faɗi akalla a wasu abin sha biyar tsakanin hudowar alfijir da kamewan mutum daga zuhur saboda me saboda ya fi itiyadi ya fi ma'ana kewayewa ya fi da mutum daga shakka amma akwai mazahir suka ce za ka iya siya a in karan kana cin abinci har ma aka fara ga alfijir ya ke so in ka kara cin abinci sannan ka tashi duk akwai wanda suka faɗi wannan to amma dai mu abin da muke so mu gaya wa mutane in masabar imamu malik shine imamul azam shine wanda idan aka bi ta zaka bauta wa Allah babu kokonto son samu saura minti sha biyar ka kame daga cin abinci ko da aiki da wannan hadisi za ta kada da muka raba ganin za mu da rubuta wannan abu mutane suna ganin kaman bakon abu ne ina akwai alfiji zai gudo karfe biyar ko za mu rubuta kamewa daga zuwa kuma biyar saura kwata amma ala babin istibabi ne babin mustahabbi ne ba mu sai wanda ya ketare wannan ya zo har wannan bayi da azumi ba amma zai ya gane cewa wancan ya fi shi ma'ana salamatu bali tutun tsara ta fi ruwa akan cewa ainihin ya kame ka kuma alfini da shi na'am salamu Allah ya mun da Allah ya mun da Allah الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين الا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح من عقله والكاتب مع الحق ناصر نصر الحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم المزيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين